اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halitta mutum daga gudan jini ka yi karatu kuma ubangiji shi ne mafi karanci wanda ya sanar da mutum game da alƙalami ya sanar da mutum abin da bai sani ba ya kai dan adam ka nemi ilimi ka san mahaliccinka ka san yadda zaka bauta masa ka nemi ilimi don sanin yadda zaka gudanar da al'amarinka na yau da kullum bisa shari'a a yanzu za su saurari shirin manuniya shirin zai ilmantar ya faɗakar akan al'amari da suka shafi addinin musulunci manuniya shiri ne wanda wasu bayan Allah suka ɗauki nauyin kamuku tare da haɗin gwiwar gidan rediyon Kune FM 94.1 da ke nan tudun wada Zaria a yi sauraro lafiya.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
Jama'a masu ranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanku da kasancewa tare da mu a cikin shirin manoniya shiri da wasu bayan Allah tare da gudunmuwan wannan gidan rediyo ta Queen FM 94.1 da ke nan tudun wada Zaria suka ɗauki nauyin kawo muku. To kamar yadda aka saba kowace mako muna tare da malamin namu ne Malam Abubakar Jumare. Allah ta malam barka da zuwa.
malali barka da yamma
To masu are wannan makon a malam ya ɗan yi mana nazari ne kaɗan akan abubuwan da suka shafi al'amura na yau da kullum wanda ya shafe ni ya shafe shi ya shafi dukkan sauran al'umma a shine a ainihin laifukan da muke ma ubangiji to shine malam ya duba ya ga ya kamata ya dan tunasar da mu dangane da mahimmancin istighfari to yau shine batun da malam zai duba kuma ya bayani in hali yayi za mu ba ku dama ku kira ku yi tambayoyi bisa ga abubuwan da suka shige muku duhu ko kuma abin da baka batun baku fahimta ba dangane da abin da malam ya ambata to ba tare da ɓatin lokaci ba bari mu tai ga malam algatu malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya azurta mu da rayuwa zuwa wannan yammaci ta juma'a yau muna goma sha shida ga watan shawwal a- ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1433 wanda turawa kuma yau suna kidaya a shida ga watan bakwai shekara ta 2012 to kamar yadda shi malam aliyu ya gabatar mun ga cewa wato istighfari a daidai wannan gaba zai yi mahimmanci a yi magana a kansa kasancewan irin halin da muke ciki a yau wanda yake fitintunu sun mamaye al'umma fitintunu ta gida da ta waje fitintunu ta masoya da ta maƙiya fitintunu ta sama da ta ƙasa duk inda ka ɗaga a yau duniya ga baki ɗaya fitintunu sun mamaye ta mu a najeriyanci a keɓe fitintunu ya mamaye mu mu a arewacin najeriya mu a kaduna jihar kaduna fitintunu ya mamaye al'umma ina mafita to sai muka ga cewa lalle lalle da bukatuwar mu zo mu tattauna akan istighfari ga wata fitina wanda kwanan nan ba da daɗe wannan ba ita ma ta ku- kunno kai kuma mutane sun fara ɗanɗana ta shine matsala na rashin ruwan sama sai kaga an hada hadari sai kaga ya tafi sai kaga an hada hadari sai kaga ya tafi wani lokaci ma in za a yi ruwan Allah mun tuba sai kaga ana yin ruwan kamar ruwan dai kamar ana fushi da mu ne ake ba mu ruwan saboda ruwan bai isarwa kuma in muka rasa ruwa abinci zai karanci dama can an mayi ruwan ya aka kare da yunwa an ba da taki ya muka kare da yunwa to ballantana a ce shekaran ba taki ba ruwa kaga abin da kamar wuya wannan ya sanya dole mu zo ne magana mu tunasar da kawunan mu maimakon mu tsokaci akan al'amarin istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala babu ko kokonto duk dan adam mai kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun duk kafatin yan adam in ji manzon Allah ce duk gabaki ɗayan su masu kuskure ne sai dai mafi alkhairin masu kuskure shine masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan ba ana nufin sai mun zama ma'asumai irin annabawa bane ba ma kuskure a'a kuskure za ta iya kama kowa daga cikinmu amma fa in muka yi laifin to mu dawo fa mu istighfari mu kaskantar da kai ga Allah mu nuna gajiyawar mu mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mi kuma ninyan ba za mu sake koma mu wannan zunubin da muka aiwatar ba babu ko kokonto mamayewan fitina a cikin al'umma yana da alaƙa da laifuffukan mutane kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na masifa ko fitina ko bala'i Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bima kasabat aydikum sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne wato sakamakon abin da muka yi ne da kanmu mu ne muka jawo ma kanmu waɗannan fitintunu sai Allah ce wa ya'fu an kafir kai Allah ma yana yafa mafi yawa da a ce za a kama mu da dukkan abin da muka aikata na laifi kamar yadda wata ayat ta tabbatar to da ko ruwa ma ba za mu sha mu sha ba a ce duk laifuffukan mu Allah madaukakin sarki zai kididdige mana su ya kama mu da su to da ruwa wannan Allah madaukakin sarki ba zai sauka mana da ɗigo daga sama ba da duk gabaki ɗaya mu mun halaka to amma sai Allah maɗaukakin sarki yana yafa mafi yawa to ‘yan kaɗan ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kama mu da su to su ne fa suke jawo mana irin waɗannan fitintunu irin waɗannan bala'o'a irin waɗannan wahalhalu da muke ciki wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya samu ku nan masifa da fitina to saboda abin da hannayenku suka aikata ni wa ya'fu an kasir duk ma Allah na yafe da yawa wata ayar Allah maɗaukan sarki na cewa awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun ashe mutane ba su lura duk shekara sai an fitine su sai an jefa musu fitina ko bala'i so ɗaya ko so biyu ba in ji Allah ba thumma la yatubun amma duk da haka mutane sun ki tuba wa lahum yadhakkarun ba kuma za su dawo su tuntuntuni akan irin abubuwan da suke ma Allah wanda zai fasa ta Allah ba kenan ashe mu dawo mu kalli kawunan mu duk fitintunin da ke samun a cikin wannan al'umma Allah maɗaukakin sarki ya ce ba mu ga cewa ana fitinan mu so ɗaya ko so biyu a duk shekara ba wata ƙasar kaga Allah fitine ta da girgizan ƙasa wata ƙasar kaga Allah jefa mata ambaliyar ruwa wata ƙasar kaji Allah jarce ta da tashin bama bamai wata ƙasar kaga Allah jarabce ta da yaƙi to mu dai Najeriya irin fitintun da aka jarabce mu da su a wannan shekarar aƙalla an jarabce mu da salwantar rayuka da dukiya idan ka auno tun da Allah ce a duk shekara ka ɗauka daga bara zuwa bana daga bara zuwa bana rayukan mutane nawa ya salwanta tun daga lokacin da aka yi zaɓe kaga rayuka sun salwanta da dama aka zo ɗan irin waɗannan tashin tashinan da babu dalili rayuka sun salwanta Allah kaɗai sun iya adadin waɗanda rayukansu ya salwanta a waɗannan jihohi na musamman na arewacin Najeriya gashi aka zo tashin bama bamai aka zo a ce maka rikita rikita na addini wanda babu dalilinsa a Kaduna a Jos a ina wurare daban-daban to har yanzu dai lokaci bai yi ba da za mu dawo cikin taitayinmu mu gane cewa shin ko ba laifi muka yi ma Allah bai ɗanɗana mana irin wannan kudar idan bayi suka fasa ta Allah subhanahu wata'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya musu uquba da irin wannan uqubar mu fasa ta Allah ko dai ta hanyar sabo ko ta ko ina sabo ko mu fasa ta Allah ta hanyar abin da aka ce mu yi ki muna da daman da zamu yi amma mu ki to duka waɗannan abubuwa guda biyu suna fusata Allah subhanahu wata'ala to shi ya sanya dole mu dawo mu tuba zuwa ga Allah jama'a musulmi mu dawo mu tuba zuwa ga Allah kuma Allah maɗaukan sarki ya umarce mu da yin haka ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ga baki ɗayan ku tuba zuwa ga Allah in kuka yi haka sai ku samu cin nasara ku samu babban rabo a duniya ku samu babban rabo gobe kiyama ka lura da ayar sai Allah ya kira mummunai ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai kenan ma ba ana ma taɗin taron fasikai bane ba ana taɗin taron kafirai bane a ku mu'minan wanda ake sa ran kun tsara dokokin Allah daidai gwargwado to ku ne fa ake taɗin ku tuba zuwa ga Allah saboda an san duk abin da Allah ya saka kila ba za ka yi ɗari bisa ɗari irin yadda Allah ke so ba kuma abubuwa nawa ne zai hana ka ba za ka iya nisantan su ko kashe hamsin cikin ɗari ba to sai Allah ce ya komo ne ku tuba zuwa ga Allah to me kake tsammani da fasikai su kuma shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ya ku bayan Allah ku nemi gafaran Allah yace dan nima nakan nemi gafarar Allah nakan tuba zuwa ga Allah a kullun ranar duniya sama da so 70 sama da so 70 a wata riwayar sai ce nukan nemi gafaran Allah so ɗari a kullum sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zauna ya istighfari ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah so ɗari wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi sallama mun san cewa ba shi da laifin zaune balle na tsaye harshen shi baki ɗaya ɗanye da ambatan Allah gaɓuɓɓansa suna cikin ambatan Allah ballantana zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama zuciyar da take rataye da Allah ko da yaushe to amma fa duk da haka yakan zauna ya tuban ma Allah a kullun ranar duniya ya istighfari so ɗari a wata riwayar ma ta Abdullahi bin Amr yake cewa na kula duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna sai ya yi wata addu'a ya ce rabbi gafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim rabbi gafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka karbi tubana ya Allah saboda kai ne mafi wato ainihin innaka anta tawwab kai ne mai yawan karban tuba arrahim mai rahama yace duk inda manzon Allah zauna sai ya faɗi wannan kusan so ɗari kenan ga baki ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika ne da istighfari da neman gafaran Allah subhanahu wataala to idan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka to mu fa kuma kar mu taɓa tsammani kar ki taba tsammani ko ni in taba tsammani ko kai za ka shiga cikin mutanen kirki matukar dai baka istighfari yawo baka istighfari shi yasa Allah madaukan sarki da yake sifanta mummanai a cikin alqur'ani yace wa bil ashari hum yastaghfiruna zaka samu mummanai gab da hudowan alfijir a wannan lokaci sukan kuma ta yin istighfari ga Allah ne Allah madaukakin sarki kan ainihin ba su dama su ta istighfari ko da sun yi qiyamul layli kila daga karfe biyu ko uku sun yi qiyamul layli sun yi karatun alqur'ani to gab da fitowar alfijir minti talatin ko minti arba'in ko abin da ya kama da haka to duk sun gama nafilfilin su kuma sai kaga bayan Allah suna zaune suna ta neman gafaran Allah subhanahu wataala Allah ce wannan na daga cikin sifofin bayan Allah na kware wa bil ashari hum yastaghfiruna kuma yin istighfari na daga cikin abubuwan da zai tunkuɗe fitina ko da Allah maɗaukakin sarki ya fara kawo mana ita kamar da yake cewa ma kana Allah liwa azibahum anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum hum yastaghfirun yake cewa dan a lokacin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai sun ta cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi azabin alim sukan zo suna ma Annabi izgili suna cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama in kana hadha huwa al-haqq min indika in dai da gaske kake cewa wannan abin da kake karanta mana cewa qur'ani saukakke ne daga Allah to Allah ya sauko mana fa amtir alaina hijaratan min sama sai su ce to ya Allah kai mana ruwan duwatsu na azaba daga sama a wi'tuna bi azabin ali ko kuma Allah in ka isa ka zo mana da azaba haka kafirai ba suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna son ne in dai qur'ani daga Allah ne maimakon su ce to ya Allah ka shirye da mu mu bi sai su ce a'a in dai qur'anin nan daga gare ka ne to ya Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma kai mana azaba to shine sai Allah madaukakin sarki a irin tausayi irin na Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim Allah madaukakin sarki ba zai taɓa yin musu azaba azaba na bai ɗaya ba matakar dai kai annabi sallallahu alaihi wa sallama kana cikin su yau kawai darajar manzon Allah na cikin al'umma ya sanya Allah madaukakin sarki ba zai musu azaba na bai ɗaya ba sai ce wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma ko da ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu sai Allah ce ba zai taɓa yin mana azaba ba matukan mana istighfari idan mun yi laifin za mu dawo mu kaskanta ga Allah mu zubar da kanmu mu walakantar da kanmu ga Allah subhanahu wataala mu nuna ya Allah mun yi maka laifi Allah ka yafe mana to Allah madaukakin sarki ya alƙawarin kuma ba zai mana azaba ba kenan ashe irin waɗannan fitintunu da suka fuskanto mu a yau idan da za mu himmatu ne ta istighfari kowa ya koma ya kalli kansa ya gyara bannan da ke tare da shi wanda ke da kurakurai tsakankanin mu'amala da Allah kila yana ma Allah shirka ta hanyar bori bokanci ta hanyar abubuwa makamantan wannan ya tuba ma Allah ya bari wanda ke da kurakurai tsakankanin shi da bayin Allah wanda ke da matsala da iyayensa ya je su daidaita wanda take da matsala da mijinta ta nemi gafara ta zo su daidaita wacce take da matsala da malamanta ta je su daidaita wanda yake da matsala da makwabta a daidaita wanda ke da matsala da customers da yake da shi a matsayin shi na ɗan kasuwa ko a matsayin shi na wani shugaba yana da matsala da talakawansa ko wani babba yana da matsala da yara ko wani miji yana da matsala da mata a je baki ɗaya a daidaita kowa ya zo ya fuskanci Allah maɗaukakin sarki da tuba to Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukake mana wannan fitinar ga mutanen annabi Yunus alaihi salam Allah yake cewa falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanu illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin Allah yake cewa cikin alƙaryoyi ga alƙaryar mutanen Annabi Yunus wanda yake har Allah ya fara yin musu azaba azaba ta fara saukan musu amma da suka ga azaba sai suka ce ya kai Annabi Yunus mun tuba mun yi imani da kai mun bi Allah Allah madaukan sarki ke cewa sai muka tunkuɗa wannan azabar muka ɗaukake ta an fasa azabar wa mata'anahum ila hin muka jiyar da su daɗi har ya zuwa lokacin kuma ajalin su to kenan ashe idan da wannan fitintunu da suka dame mu kowa zai gyara alakarsa mu gyara mu ji tsoron Allah mu istighfari ga Allah subhanahu wata'ala to Allah madaukakin sarki zai dauke mana jama'a musulmi mu yi da gaske mu tuban mu Allah mu istighfari kafin in kai ga faɗin sharattan tuba da kuma amfanin tuba zan mai da abin magana ga shi jami'in wannan shiri malam aliyu don ya isar da sakonsa ga masu sauraron mu to masu sare kada ku manta shirin manuniya kuke sare daga nan gidan rediyon queen fm 94.1 da ke nan tudun wada zaria kuma kuna jin mu ne tare da malamin namu malam abubakar jumari inda yake mana bayani dalla-dalla dangane da istighfari to muna fatan allah ubangiji ka wadata mu da zuciya ta fahimta kuma ka wadata gaɓoɓin jikinmu da ikon aikata abin da muka ji malam ya ambata da fatan za a ci gaba da saurare kuma da natsuwa da jin abubuwan da za su hito daga bakin malam ba tare da ɓata lokaci ba bari mu sake komawa wurin malam domin mu ji matakan tuban tare da mahimmancin ainihin tuban algatu malam gare ka to malamai sun yi bayani cewa ga duk wanda ya aniyan zai tuba to akwai sharaɗan tuba kamar guda hudu ko a cikin littafin akhdari mai ahalar ya faɗe ta ya ce wa shuruɗu taubati an nadamu alama fata cikin sharaɗan tuba shine mutum ya nadaman akan abin da ya wuce na zunubi laifin da ka san kayi ma Allah to kai nadama akan me yasa na yi shaidan ne ya ɗebe ka kai nadama kai makanka jaje ka nuna damuwanka ka nuna ainihin ka ji raɗaɗin wannan zunubi da kai ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne annadamu alama fata ya ce wanni ya Allah ya oda ila zambin fi ma bakiya alaihi min umrihi kuma tun daga wannan lokaci kai niyyar cewa ni ko daga yau in Allah ya yarda an ja layi ba na ƙara yin wannan laifin kai niyyar ka ja layi kar ka ce zan yi wannan zunubi zan tuba amma dai zuwa baɗi dai na tabbatar da zan ƙara yi wannan ko mutum ya irin wannan tuban tuban bai yi ba amma mutum ya niyyar cewa daga yau ni da wannan zunubi haihata haihata sannan abu na uku wanni ya Allah ya oda ila zambin fi ma baqi alai min umrihi a na uku an ya turka ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kuma nan take ka bar zunubin karka ce sai ka kare shi na wannan satin ko kila ka ci dukiyan wani ne ka ce bari sai na gama cin wannan sannan sai in tuba gaba daya ko kuma a kila riba kake ci ka ce bari sai wannan dukiyan ta kare a'a kana tunawa to ka nisance shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar da haramcin giya akwai sahabbai da yawa suna da giya a tuluna amma lokacin da aka ce musu alkur'ani mai girma ya sako kafa'an ya haramta giya aka ce ga baki ɗaya hanyoyin ruwan madina kaga ana ta tantsarar da giya wanda ma ya kurba a baki kafin ya haɗe zai fesar da shi saboda allah maɗaukakin sarki ya riga ya hana to duk zunubin da kake nan take sai ka bari kuma kai ninyan ba za ka sake yi ba kuma kai nadama akan abin da kai to na hudun shine sai kuma ka ce ya Allah na tuba Allah ka gafarta min istighfarin kenan in kuma akwai haƙƙin wani na biyar din kenan in akwai haƙƙin wani dukiyar wani ko mutuncin wani ko wani haƙƙi dai ko na menene sai ka ɗauka ka maida masa idan abu ne wanda ba zai taɓa yiwa a maida shi ba fa sai ka nemi halasci daga gare shi misali a ce ka ce masa mutunci to ba zai a ce ka maida mishi da mutuncinsa ba sai ka nemi gafara a wurinsa wani da Allah na yi maka laifi ka yafi idan ma ka tabbatar da cewa in ka gaya masa haka zai sake haifar da wata fitinar to idan ka gan shi musamman gashi yanzu azumi ya kusa ka keɓe shi ka ce wani eh kaga irin wannan rayuwa da ake babu tabbas amma na san iya zamantakewan da muka yi da kai kila ka cutar da ni da waɗansu abubuwa ne ma na cutar da kai to yanzu ga rayuwa babu tabbas kuma ga azumi na zuwa an ce a nemi gafaran juna ni ina fatan duk abin da kai min na yafe maka kai ma ina roƙon duk abin da ni maka na sarari da na ɓoye ka yafe min idan ya yafe maka a jimlace to har a gurin Allah ta yafu in kuma wani dukiya ne na shekaranta ba na rancen dubu biyu kafin a yi albashi yau shekara ɗaya shiru da Allah taimake ni da turanen zannuwa hudu ko biyar zan yi aure bayan biki zan biya ka shuru a'a da Allah taimake ni matata za ta haihu ka bani rancen dubu biyar ko ka bani rancen rago bayan suna da sati ɗaya zan biya ka shuru to in ka san akwai haƙƙinka akan wani sai ka ɗauki haƙƙin sai ka je ka maida masa da abinsa to idan kai wannan ka cika sharaɗin tuba kenan ka yi nadama kuma ka yi niyan ba za ka sake yin zunubin ba kuma ka bar zunubin in kana tare da ita a wannan lokacin ka kuma yi tunanatawa da harshen ka Allah na tuba Allah ka yafe ni ko kuma astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka ɗauki haƙoƙan masu haƙoƙa ka maida musu to idan kai wannan ana fatan tubanka ta inganta kuma mahimmancin istighfari ya wuce duk yadda kake tsammani alkur'ani mai girma ya tabbatar da wannan a cikin sautu nuh Allah maɗaukan sarki yana faɗi akan annabi nuhu yana cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yace ya ku mutane na ya Allah na ce musu fa qultu astaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ku Allah innahu kana gafara shi Allah mai yawan gafara ne ashe komin yawan zunubi shi kuma Allah mai yawan gafara ne komin yawan zunubi Allah madaukakin sarki yana shirye shi kuma da ya gafarta in dai an tuba zuwa gare shi har a cikin wani hadisi yake cewa ya bina adam lau ataitani bi qirabil ardi khataya thumma laqaitani thumma astaghfartani lagafarta laka wala ubali ya kai dan adam da za ka sadu da Allah ko kuma da za ka zo ma Allah da cikon ƙasa na zunubi a ce zunubinka ya kai cikon ƙasa ya cika ƙasa da sama amma sai kai istighfari ka nemi taimakon Allah ka nemi gafaran Allah ba ka shirka da Allah to Allah madaukakin sarki ce ni kuma zan gafarta maka zunubanka da haka abu na farko kenan amfanin istighfari yakan sanya gabaki ɗaya Allah ya gafarta zunubi faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana gafara yursilis samaa alaikum midrara sannan Allah zai saukar muku da ruwa mai yawan zuba daga sama ruwa mai yawa kuma mai amfani akwai ruwa mai yawa wanda ke rushe gina ne gina gidaje da gini ya bata abubuwa daban-daban ya salwantar da rayuka da dukiyoyi to ba irin wannan Allah zai baku ba ruwan da yake ne amfanin ko da an baku mai yawan to za a baku mai amfanin wanda yake ruwan da ke rushe gidajen da wanda yake bannan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗaukaka shi sai ya kashi can tushen duwatsu itatuwa dajujjuka da sauran ƙoramu kamar yadda ya zo a cikin hadisi to Allah maɗaukakin sarki zai sauka mana da ruwa ina 'yan kasuwa ina manoma ai muna neman ruwan nan idan mu rufe idan mu buɗe muke neman ruwan nan ba rufe ba to Allah maɗaukakin sarki alƙawarin in dai muka ci gaba da istighfari to zai saukar mana da ruwa shine wa rasulullahi alaikum mi darara wa yumdidukum bi amwal kuma Allah zai azurta mu da abin nan dukiya ga ƙasar mu dai da arziki amma fa a takarda ƙasar mu tana da arziki amma a takarda in ana lissafi a takarda zaka ji ana ta dan man fetur biliyan kaza ana ta dan dubu so dubu kaza miliyan kaza so miliyan kaza amma dai a takarda ne mu in Najeriya ai ba mu shaida arzikin ƙasar nan ba tunda duk da arzikin ƙasar nan dai ba mu sami ilimi ba ban ma taɓa ganin ƙasan da ake ƙaryan ilimi ba sai a Najeriya. Ƙaryan ilimi ba ka yi ba a ce ka yi, mutum bai likitanci ba ɗauko takardar likitanci a bashi saboda ƙarya. Ba mu sami ilimi ba duk da arzikin ƙasan, duk da arzikin ƙasan ba mu sami lafiya ba. Harkar lafiya ba shi. Duk da arzikin ƙasan babu tsaro. Duk da arzikin ƙasan ba sadarwa, communication, sadarwa na wannan layin waya. Ka kira, yi ta tafiya, a cinye maka kuɗi kuma baka yi magana ba kaɗan je daga nan zuwa kaduna a ce ba sabis a hanya wata rana buƙatuwa ta taso ba sabis ba communication duk da arzikin ƙasanmu ba transportation ƙasan nan fa ba jirgi ga baki ɗaya ba jirgi ko ƙwara ɗaya ƙasan nan ba ta da jirgi najeriya duk da irin biliyoyin da kuke jin ana salwantara ba ta da jirgi ka haɗa da irin ƙasashen da suka fara harkan jirgin sama da Najeriya irin su kasan Saudi Arabia Najeriya na da jirgi goma sha biyu su kuma Saudiya suna da jirgi takwas amma yanzu ana taɗin Saudi Arabia tana da jirgi ɗari bakwai Najeriya ba ta da ko ƙwara ɗaya tak ba Najeriyan Airways a ban ƙasa to duk da arzikin Najeriya fa ba fa jirgi sannan ba motoci wani zai ce ba ga motoci nan ba to ina hanya kullum ba rayuwa ne ke salwanta ba hanyoyi in ka kama hanya daga nan zuwa Legas, daga nan zuwa Maiduguri, daga nan zuwa Yola, daga nan zuwa Fatakwal. Ina hanyoyi ba hanyoyi. To shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya mana alƙawarin in dai muka ci gaba da istighfari wa yumdidukum bi amwalin. Allah zai azurta mu da dukiya, dukiyan nan namu za ta tashi daga takarda ta dawo ƙuruƙuru ana ganin ta ana iya cin amfanin ta. Na tuna wata shekara a ƙasan Saudiya da aka sami raran man fetur. rara aka samu na man fetur aka ce to abin da ya kamata a yi shi ne a yi wani abu da kowane ɗan ƙasa zai san an yi to a lokacin nan na san jihar maka kawai an sai mata motoci na 'yan sanda guda ɗari biyu ne makka kawai ban ce da madina ba ban ce da riyadh ba ban ce da ta'if ba ban ce da sauran ƙasashe ba makka kawai an sai mata motoci na 'yan sanda ɗari biyu ne amma na ji kwamishinan 'yan sanda a satin da ya gabata yana cewa 'yan sanda ba su da mota ko ɗaya ya ce motocin ma da suka yi aiki da shi a wannan abin nan ɗin duk na haya ne ina ji ai da yawa jama'a sun ji wannan to duk rashin arzikin ne fa to in muka istighfari Allah madaukakin sarki zai yalwata mana arziki wanda dukun bi amwal sannan wa banina Allah madaukakin sarki zai ba mu ƴaƴaye kuma ƴaƴayen nagartattu abu biyu za a yi mana a ba mu ƴaƴayen kuma ƴaƴayen nagartattu wanda yake ka lura da matsalan tarbiyya a yau uba ya zo ya ce da Allah a taimaka mishi da addu'a uwa ta zo yan uwa su zo malamai kun bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin Allah madaukakin sarki zai ba mu wato ainihin gonaki gonakin mu za su kyau su yi yabanya a samu wadataccen masara a samu wadataccen shinkafa dawa gero alkama a samu wadatattun tumatir albasa komi da ka sani na abinci Allah madaukakin sarki zai lauta mana wa yaj'al lakum anharan Allah madaukakin sarki zai gusar mana da matsalar ruwa zai ba mu koramu kamar dai kalli zaria tun zamanin abaci ake ta haɗa ruwan zaria ruwan zaria ni har sai da na dawo ina shakka wai shin ko dai ruwan zamzam ake so a jawo mana daga ƙasar makka a kawo mana zaria tun da duk wanda ya zo ruwan zaria an cire miliyan kaza ruwan zaria an cire miliyan kaza ruwan zaria an cire miliyan kaza to baicin dai tausayin mahalicinmu Allah mun gode baicin tausayin mahalicinmu da ake sauka mana da ruwan sama to da yanzu kana nan ka ga masu bokitai sun fi dubu daga nan zuwa cikin garin zaria ko daga nan zuwa sabon garin zaria to ba ruwan tun fa zamanin abacha shekara kusan goma sha nawa ba ruwan to sai Allah ce in muka yi istighfari zai azurta mu da ruwan ka gani wayin dirkun bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara waɗannan su ne kaɗan daga cikin amfanin istighfari a wata ayar sai Allah madaukan sarki yake cewa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wani annabi yake ce mutanensa idan kuka yi istighfari to cikin abubuwan da Allah zai muku bayan ya sauka muku da ruwa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi malamai suka ce tunda Allah ce quwwatan ƙarfi bai iyakance ƙarfin ba ya haɗa kowane irin ƙarfi in dai da misali istighfari ƙarfin faɗi a ji irin wanda muke da ita a ƙasan nan a zamanin saddauna a zamanin saddauna in saddauna ya faɗi ba mai ja amma a yanzu fa wani shugaba ne a arewacin najeriya misali zai ce in na faɗi babu wanda ya isa ja to inan fada za mu yi istighfari Allah zai dawo mana da irin wannan ƙarfin zai dawo mana da ƙarfin wato gangan jiki ma ga nan duk yunwa ta cinye mu muna tafi da yunwa duk wanda ka gan shi a gigice yake yau na ga malaman makaranta sun fi dubu an hana su albashi duk sun gigice an ce sai sun je kaduna haka ga malaman makaranta wanda yake in ɗaliban su masu gan su sun yi abin kunya sai a ce ma malamai ko je can sai kaga ir malamai sun tafi ku dawo nan ir su dawo ku zauna can ir su tafi wallahi abin gunin ban tausayi kuma fa su ne malamai har na in suna cato ai tun da mu malamai 'ya'yanmu da kannunmu ne amma su masu mana haka din ba malamai 'ya'yansu bane da kannunsu to 'ya'yansu na kasan waje suna karatu to tun da sun hana mu muni istighfari mana sai Allah yalwata mana wai zirkun quwwatin ila quwwatikum Allah zai ba mu karfin arziki na gangan jiki mu ci abinci mu samu karfi alhamdulillah da duk wani dai kofa da ka sani na na, na karfi to Allah maɗaukakin sarki zai bamu na tattalin arziki ne ya bamu ƙarfi a ciki na zaman lafiya ya bamu ƙarfi a ciki duk abin da muke tsammani Allah maɗaukakin sarki zai mana in dai mun kiyaye istighfari irin yanda ya dace da haka a takaici ya ƴan uwa mu zo mu istighfarin nan manzon Allah sallama baya ga wancan istighfarin da yake ɗari duk in an gama sallah kafin ya ce komai a sallansa ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah an gama sallah abin da zai fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai istighfari so uku sannan ya je Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram bayin Allah na kware suna ibada ne amma kuma suna tuba zuwa ga Allah shi yasa ko saukan alqur'ani mai girma aka yi sai wayansu malamai suka ce ba bukatu amma an kai saukan alqur'ani ka tsaya kai addu'a kai ta istighfari saboda irin kurakuran da kai ma Allah a takaicen takaitawa mu dawo mu istighfari mu nadama akan zunubanmu niyyar ba za mu ƙara ba inda haƙoƙan wasu a hannunmu mu maida musu mu tuba zuwa ga Allah mu ta istighfari mu kaskantar da kanmu ga Allah mu ba mu isa komai ba ya Allah in almaka wannan Allah madaukan sarki zai taimake mu da haka muna roƙon Allah ya Allah mu masu kuskure ne Allah ka yafe mana Allah mu masu zunubi ne Allah ka gafarta mana Allah mu kaskantattu ne Allah ka ɗaukaka mu Allah mu fallasassu ne Allah ka rufa mana asiri Allah mu tsaraitattu ne Allah ka tufata mu Allah mu matsorata ne Allah ka amintar da mu Allah mu mayunwata ne Allah ka ciyar da mu daga falalanka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wallahu ta'ala a'la wa a'la
to Allah ya saka da alheri malam na tabbata masu rare sun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma sun ji daɗin irin yadda suka ji bayani daga bakin malam da fatan kamar yadda ya addu'a Allah ubangiji ka bamu ikon gyarawa ka bamu ikon yin aiki da abin da muka ji malam ya ambata to da yake muna da sauran 'yan mintoci bari mai amfani da su ta hanyar ba ku dama ku kira ku yi tambayoyi bisa ga abubuwan da suka shige muku duhu dangane da abin da malam ya ambata da kuma ƙarin bayani akan wasu abubuwa da kuka ji malam ya ambata kamar yadda ya ambata dai a cikin shirin cewa a takaice ne sauran bayani ana iya zuwa ga malamai domin samun cikakken ah, bayani lamban da za ku iya kira ku yi tambaya ita ce sifili shida tara takwas bakwai biyar biyar hudu biyu zan maimaita sifili shida tara takwas bakwai biyar biyar hudu biyu to ga wani akan layi
Assalamu alaikum.
aminu wa alaikum salam wa ke magana kuma mecece tambayar ka To Adam, amma na muku gaisa da fatan alheri.
to mun gode Kuma ina ma malam barka da zuwa. Sura na Aminu Soba ina kira daga sabon garin Zaria.
to madalla menene tambayan ka To alhamdulillah wannan shiri an fara akwai muhimmanci har ya zuwa yanzu da abubuwan da malam ya faɗa na ji kuma Allah ya saka mai da alheri. Akwai tambayoyi da dama wanda mutum zai iya amma saboda lokaci zai zai amma malam tambaya ce kwana ɗaya. Tambayar kuwa ita ce kamar yadda malam ya ce idan mutum yana da wani laifi kuma ya yi alkawarin zai ba zai kare wannan laifin bai tuba to saboda ajizanci irin na dan adam ya yi alkawarin ba zai kare wannan laifi ba kuma daga baya ya zo yi to ga kuma shi kanshi alkawari mutum ya saba laifi ne to ya malam zai ya mutum zai yi a cikin wannan hali in yi alkawari ba zan kare laifi ba na tuba na istin kibari kuma daga baya wata ajizanci zai sa in kare irin wannan laifin bayanin nake so malam da yi kenan ina fata zai koma gida lafiya aminu su barka sabon zaman zaria to mun gode aminu su ba malam ya ji tambayan ka sai ka saurari amsa daga gare shi malam ka ji tambayansa to wannan ba wai alkawari sunansa ba shi yasa aka ce wani yatu Allah ya uda ila zambin mutum yi niyya yi azama ya yi da gaske ya ɗaura niyya ni ko in Allah ya dana bar wannan zunubi kenan to idan mutum ya yi wannan ya ba Allah maɗaukakin sarki abin da ya kamata to daga baya idan kuma ya zo ya yi wani zunubin to ai dama hadisin annabi sallama ya ce kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun duk yan adam masu laifi ne amma mafi alkhairin masu laifi su ne masu tuba zuwa ga Allah kuma kamar yadda Qur'ani ya tabbatar wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ke cewa cikin sufofin mutanen kirki waɗanda yake idan sun yi wani alfasha sun yi wani babban zunubi aw zalamu anfusahum ko kuma sun zalunci kawunan su zakarullaha sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu wa may yaghfiru dhunuba illa Allah alhalin suna sane cewa babu wanda ke gafarta zunubai sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa kuma dogewa akan abin da suka aikata na bannan suna sane kenan kuskure na iya zuwa musu yawwa kuskure na iya zuwa musu mantuwa na iya zuwa musu rafkana na iya zuwa musu amma suna tunowa fa nan da nan za su tuna Allah subhanahu wata'ala sai su nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala akan zunubansu masu irin wannan ɗabi'a mutanen kirki ne ba zai taɓa yiwa mutum ya ce ba zai sake yin zunubi ba dan shi ba annabi ba ne ko da kawai tauye ibadan da ya kamata a ce ka bada ka ɗan tauye ta ko ɗanya shi ma zunubi ne kaga dole mutum ya istighfari a kansa so mutum da ya ninya ya lashi takobin ba zai sake ba idan shaidan ya fisge shi ya je ya sake yi to nan da nan ya tuna Allah subhanahu wata'ala ya istighfarin zunubansa Allah madaukakin sarki ya ce masa to rafi rediyon da ke kusa da kai hello salamu alaikum aminu alaikum salam a gurguje wa ke magana ko mecece tambayan ka ina kuna magana da usama mai hoto daga anguwan bishar to menene tambayan ka usama to na ji tambayoyin da malam ya da bayanin da ya yi kuma Allah ya saka malam da alheri watan maganar da nake so malam ya min karin bayani kamar shi zunubi idan ka- akwai mutumin da za ka yi masa zunubi kuma mutumin nan ba shi a ƙasar nan ko ko ba shi a garin nan baka san inda za ka haɗu da shi ba misali to ya za a yi ka sami mutumin nan ka ce mai wani ne maka wani abu ka yafe mun to idan baka haɗu da mutumin nan ba to ya za ka yi kenan ina son malam ya min ƙarin bayani akan irin wannan abubuwan ina ma malam fatan alheri daga Usama mai hoto a Angon Nisa.
to mun gode usama mai wato to bari mu haɗa tambayoyin guda biyu ga wani akan layi salamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
da wake wake magana ko mecece tambayan ka Bamin Hussein Burka, karamar kuma da to saminu to layin saminu ya yanki to malam ka ji tambayan usama mai hoto ya ce wani ne a kake da ko kuma kai masa laifi kuma baka san inda zaka same shi ba balle ka roƙe shi gafara ya yafe maka wannan laifi da kai mishi to ya zaka yi to idan aka samu irin wannan matsalar ko ya kasance eh, baka san yadda zaka gan shi ba ko ma ya kasance wanda kai ma laifin ba shi a rayuwar duniya kwata-kwata ko ya kasance wanda kai ma laifin ma kila wani magabaci ne can kamar kila wani sahabi ne ko wani tabi'i ko wani malami daga cikin malamai na Allah waɗanda suka gabata sai kai laifin to irin wannan sai ka tuba ma Allah subhanahu wata'ala ka kuma nemi gafaran Allah ga shi mutumin wato ka nemi masa gafaran Allah wato ya Allah nema wani laifi Allah ka yafe min kurakuran da nayi Allah ka yi mana kaza ka yi mana kaza shi kuma Allah madaukakin sarki ka yafe mishi shi wancan wanda kai ma laifin Allah ka yafe mishi Allah ka kyautata makwancinsa Allah ka haskaka mishi Allah ka shiri zara'arsa sai kai istighfari idan kuma wani haƙƙi ne da ke hannunka in ka san zara'arsa sai ka je ka kai musu in baka san zara'ansa ba sai ka sami wani daga cikin aikace aikace na alkhairi ginin masallaci ko makaranta ko wani abu na alkhairi ko ka ɗauki ka samu wani malami na Allah wanda yake da ɗalibansa ka sai littattafai na addini ko kuma kama bashi ce da iyalinsa da fatan Allah maɗaukakin sarki ya kai ladan ga ainihin shi wannan wanda yake da haƙƙi a wuyanka wannan a takaice wallahu alam to Allah shi gafata mallam wannan shi fatan alheri ne ya rubuto da a rubuce daga baba mai chemist ya ce yana maka fatan alheri yadda ka zo lafiya Allah ubangiji ya mai da kai lafiya kuma Allah ya saka da alheri to amin wani akan layi salamu alaikum Alaikum salam. Ana ne, barka ka dai wake magana ko mai cece tambayan ka Ibrahim Braza Bobara sabon gargajiya.
to menene tambayan ka ga malam Wata yi tambaya ta ga Allah ta halaye shi ne kamar kamar jirgi da yake yi. Mutum idan ya yi laifi ya ci da Allah ya ƙara yin laifi ya ci da daidaito Allah. Ya ci ba ya ƙara ya ci ba ya ƙara ya ci ba ya ƙara ana haka har yi mutu.
na'am Eh, Allah ta halaye yanzu ya ce nan.
na'am Allah ya Ibrahim Braza da sabon gargajiya.
to madalla to mun gode Ibrahim brother da ke dogara sa sabon gari cikin karamar hukumar sabon gari ya ce wani mutum ne ke da ta'adan da ya laifi ya roki Allah gafara ya laifi ya roki Allah gafara da haka da haka har ya koma ga Allah
to ai irin wannan matukar dai ba ya mutu a kan laifin ba ne wato yana laifin yana cikin laifin ɗauka misali a ce eh, yana shan taba ko kuma a ce yana shan giya idan ya tuban ma Allah sai bayan wani lokaci can sai shaidan ya sake fisgen shi sai ya je ya ƙara shan giyan sai ya sake tuban ma Allah ana nan ana nan sai ya sake yin laifin ya sake yin laifin shan giyan ana nan ana nan haka yake yi ya bari tsawon lokaci sai shaidan ya fisge shi to wannan idan ya mutu ana fatan dai Allah madaukakin sarki ya karɓi tubansa yawwa inda matsalar take shine ya mutu a cikin wannan halin yau ya mutu cikin shan giya to kaga wannan yana daga cikin alamomin mummunan ƙarshe kuma akwai yiwuwan tuban da yake yi na baya ba ingantaccen tuba ba ne tuban ƙarya ne tuban mazuru yana yin laifin yana jin cewa fa gaskiya fa idan aka gama azumi za mu je rakiyan wata to irin wannan Allah maɗaukakin sarki ba zai ba shi eh, dama ya tuba tuba na gaskiya ba amma in dai da gaske yake yi yana tuban da gaske kuma yana nadaman kuma in haƙoƙa ne yana maidawa to Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi ba zai mutu yana wannan zunubin ba in ko ka ga ya mutu akan wannan zunubin to wannan na daga cikin alaman wato ainihin mummunan ƙarshe mutum ya mutu akan wani zunubi yana cikin zunubin sai ya mutu wannan mummunan ƙarshe ne wanda ya mutu a irin wannan matukan da ya mutu da imani mu musulmi za mu ce Allah ya gafarta mishi sai dai ba za a samu mutane masu falala limamai na juma'a ko limaman khamsu salawat ko abin da ya kama da haka su je su yi masa sallah ba sai a bashi da sauran mutane kawai dai na gari su je su yi mishi sallah shi mishi sutura su je su kai shi makabartansu makabartansa amma idan a cikin haƙoƙan jama'a ne mutum sai ya zalunci al'umma sai ya tuba ya sake zaluntan al'umma to nan fa haƙoƙa suna kan shi kuma gobe kiyama akwai yiwuwan ya zama fallasashe dan kar ku manta manzon Allah ya tambaye sahabbai waye fallasashe suka ce wanda bai da ko sisi ya ce a'a wanda zai zo ran tashin alkiyama sallan shi ta cika bai da matsala a sallah azumi ya cika zakka ya cika biyayya ga iyaye ya cika ibadojin shi duk sun cika sai dai ya zagi wani ya bigi wani ya ci mutuncin wani ya ci dukiyan wani ya zubar da jinin wani ko yema wani kazafi manzon Allah ce haka za a yi ta yanyana ladan shi ana raba musu wanda da karshe ladan shi ya kare kuma a dauke shi a jefa shi wutan jahannama so amma in laifin da ake ma Allah ne in dai an yi da gaske to lallai mutum kafin ya bar duniya zai bari in kuma mutum ya ga bai bari ba to tsoron shi ne kar ya kasance tuban tuban mazuru ne ba Allah Allah madaukan sarki bai karbi wannan tuban nan shi ba wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam to Allah saka da alheri ga wani akan layi assalamu alaikum barka ka da yawa ke magana ko mece ce tambayar a ita su kun sa wakilin baban yaba muna kira daga yan katako na umara fatan alkhairi to madalla mece ce tambayar ka a kan kuma ni tambaya ta shine dangane da irin addu'a haka a jami'i musamman idan bayan an yi sallah kamar yadda na ji kana maganan shugaban manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi a addu'a ko kuma istighfari bayan ya ainihin yi sallah to aka maka lahu yaya halaccin yin wannan addu'a take a cikin ainihin jambi a wannan shine tambayar da nake so Tumadalla.
Allah ta shi lafiya to madalla a tambayan idris mai kusa wakilin baban yaba da ke yan katako ya ce ka faɗi hadisi da ya nuna yadda manzan Allah ki- sallallahu alaihi wasallam ke istighfari bayan sallah to kila sai muka yi sallah sai muka lakanci halin da muke ciki musamman yanzu da hadari kan haɗu ya- abin nan sai limami kila ya jawo hankali ya ce to bari a taro a yi irin wannan addu'a Mm.
to shin ya halascin wannan addu'a yake to wannan uh, ɗayan biyu ne ko dai ya kasance za a yi ta a cikin sallah na'am wanda ita malamai suke kira kunuti na'am za a yi ta a cikin sallah na'am to ita kuma sai dai kunu abin nan kunuti sunna ta shar'antar da shi idan wani bala'i ya fada ma al'umman musulmi ko kuma waɗansu mutane suka cutar da al'umman musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi addu'a ya tsine ma waɗansu mutane har lokacin da Qur'ani ya sako ya ce ya daina dan Allah madaukakin sarki zai shirye waɗannan mutane su musulunta na'am ko kuma lokacin da aka kama manzan Allah sallama waɗansu mutane daga cikin sahabbansa annabi ya ta'addu'a a cikin kunuti cewa Allah ka kubutar mana da waɗannan mutane namu to shi ya sanya ah, kusan shugabanni zaka ji ko a wannan gaban sun ce irin fituntunin da ya samu al'ummanmu a yi ta kunuti a cikinsa a cikin sallolinmu guda biyar shi kuma irin wannan kunutin akan kira shi ah, kunut ah, kunutin nawazil wato kunuti wanda ake yanta saboda wata fitina da ta faɗo ma al'umman musulmi sai a yi addu'a ita kuma ana yanta ne ba a sallan asubahi kaɗai ba a duka salloli guda biyar in aka gama asubahi aka yi ruku'u aka ɗago ruku'u na raka'a ta ƙarshe in aka ɗago daga ruku'u maimakon a tafi zuwa ga sujada sai liman ya ɗaga hannu yana addu'a a sarari mamu suna amin hakanan a azahar hakanan a la'asar haka a magriba hakanan a isha'i malamai sun so ko kuma kamar da na nassin hadisin ya nuna za a yi wata ɗaya ana yi ko kuma daidai gwargwadon bukata idan fitinan ta yanke kafin wata ɗayan sai a yanke ko kuma in alkhairin ya samu kafin wata ɗayan sai a yanke in kuma fitinan tana nan za a iya yi na tsawon wata ɗaya amma aka yi wata ɗaya sai a ja layi sai a dakata to wannan bai kuma keɓanci sallan asubahi ba to in wannan ne kaga wannan akwai shi amma ba a yin shi saboda fari shi fari an keɓe masa lokaci na musamman wanda shugaba zai kira mutane ya ce aje bayan gari a fita cikin ƙasƙanci da walaƙanci a fita dai ba cikin ƙazanta ba amma ka fita a ƙasƙancenka ka nuna ma Allah ƙasƙanci a je a yi wata irin sallah ta roƙon ruwa a roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tausaya ma bayansa ya samu mana da ruwa idan kuma kana taɗin bayan an gama sallah ne sai a yi wata addu'a a jimlace to irin wannan shehu usmanu a cikin littattafansa a namance ɗaya, eh, wani daga cikin littafan namance littafan da ya wannan bayanin amma shehu usman ina jin a cikin ihya sunna wa ihmadul bid'a ya kawo cewa wannan ba sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama bane abin da ya tabbata a sunnan annabi shine idan an gama sallah ah, liman zai juya fuskanci mamu kowa zai yi istighfarin sa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam kamar dai yadda yake na san ne wannan bayanin lokacin da muka yi magana akan sallah shikenan in an gama kuma mutum ya subhanallah walhamdulillah allahu akbar 33 uku in an gama a watsi wannan a sallah kenan domin idan da a ce yin hakan shi yafi maslaha to da lalle manzo Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbansa zai rika yin wannan addu'an da su amma tunda ba a gan shi yayi haka nan ba sai malamai suka ce to ba shine sunnan annabi ba sunnan shine kowa wakilci kansa yi addu'an Allah kaɗai san bakin da yafi kowanne tsarki kowa wakilci kansa ya roƙo abin da yake so da abin da al'umma take so wannan ita ce sunna ita ce abin da muka sani wallahu ta'ala alam to bari mu ƙara mutum ɗaya na ga hello assalamu alaikum Amin wa alaikum salam wa ke magana mene ne tambayan ka?
ina magana barka da zuwa To madalla.
ana magana da kayan mai samu daga nan bayan tasha cikin wada zaria To mece ce tambayar ka?
ni tambaya ta nan a kan makan layi shi ne kamar mutum sai safi iyayen saka kuma a lokacin hankali da zuwa sai ba da ilimin da sai ilimin abun ba kuma iyayen Allah ya musu rasuwa to ranka dai Allah ya kamar wannan mutum ya kenan na'am kuma gaba sai zo yana dama cewar ga laifin da iyayen su yana kan dama na'am
eh assalamu alaikum to mun gode to ai na ga yayi abin na tambayar nasa ya ce mutum ne kila lokacin da yake da kuruciya ko ah, yake da dan wauta dai a tattare da shi sai ya sabi iyayen shi Okay.
so kafin hankali ya zo masa kuma sun koma ga Allah Allahu akbar.
to shin ya zai yi da wannan laifi da ya yi musu kuma gashi abin yana damun shi a cikin zuciya da in ya tuna To, kaga tun anan sai mu iya cewa ita kanta maganan nan, misali irin wannan magana mutum ya tambaya ya zai yin, yana nuni akan nadamansa. Ballanta nadama ya faɗi cewa misali sai kuma mutum ya nadama. To, mutum sai ya ci gaba da neman musu gafaran Allah subhanahu wata'ala dama haƙƙin su ne a kansa ya rika musu addu'a ko suna raye ko bayan sun mutu ya yawaita neman musu gafaran Allah subhanahu wata'ala ko kuma yawaita sadar da zumuntansu ya kuma yawaita kiyaye amintansu zumuntansu yan uwa na uba ko na uwa to mutum ya ta sadarwa sannan kuma amintansu wance aminiyar mahaifiyata ne wani aminin mahaifina ne sai mutum ya ci gaba da sadarwa dan irin alkhairin da yake ganin ya kamata ya ma iyayensa to in ya samu dama ya dan rika yin shiga dangi na iyayen ko amine na iyayen yana hada da istighfari da neman musu gafaran Allah subhanahu wataala muna fatan insha Allah ta'ala Allah madaukakan sarki zai karbi tubansa wallahu alam to malam a gurguje duk da lokaci na hararan mu a mun yi bayanin wadda yake da wani haƙi naka ko kuma kai masa wani laifi ba shi kusa na'am ko kuma wadda ba shi a raye Mm.
to ina ga wadda kuma shi ke yana rayan kai masa laifi ya kuma san cewa kai masa laifi ka zo ka nemi da ya yafe maka ya nuna cewa shi ba zai yafe maka ba
idan mutum ya ce ba zai yafe ba to ka ɗan ƙara lallashinsa in dai ya nuna yana nan akan bakansa ka koma gurin mahalicci ga baki ɗaya shi Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tuban kuma zai yafe ba kuma zai zalunci wancan ba don mai yalwan gafara ne zai iya biyan wancan daga falalansa kai kuma ya gafarta maka wallahu alam ta Allah ya saka da alheri to masu mu saboda yanayin lokaci nan za mu jabirki a cikin shirin waɗanda suka kira suka yi tambaya mun gode waɗanda suka neme mu ba same mu ba muna ba ku haƙuri sai wani makon idan Allah ya kai mu kila za ku samu damar da za ku yi tambayoyi akan abubuwan da suka shige muku duhu a madadin wa- bayan Allah da ke ɗaukan nauyin shirin tare da gudunmawar wannan gidan rediyo ta sarauniyar tasha zango 94.1 da ke nan tudun wada zaria wadda ya shirya shirin ahmad lawal bamalli wadda ya sada mu da ku abdullahi ibrahim a madadin hadimin shirin malam jibran auta malamin namu malam abubakar jumari allah ubangiji ya saka mishi da alheri kuma ya mai da shi gida lafiya ni aliyu abraman da na jagorancin gabatar da shirin nake fatan mu kasance wani makon don jin wani sabon shirin Alhamdulillah an saurari shirin manuniya da wasu bayan Allah tare da haɗin gwiwar gidan rediyon Kuna FM 94.1 Zaria suka ɗauki nauyin kawo muku.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب